أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa musulmi barkanmu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin aliyu bin abi talib wanda yake cikin makarantar cjd a birnin da makaran jamhuriyar niger yau muna ranar laraba 16 ga watan jima'a al'afira shekara ta 1446 hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 18 ga watan 12 2024 miladiya har ila yau dai muna cikin karatun littafin muna alwaji fi aqidati salaf salih ahli sunnati wal jamaa idan ba a manta ba darasin da muka wuce na karshe satin da ya gabata mun tsaya a daidai inda malam ya fara zano mana abubuwan da ahli sunna suka keɓanta da shi akan sauran ƙungiyoyi ko kuma sauran firak na addini malam ya zano mana abubuwa da dama inda muka tsaya a daidai faɗar shi da yake cewa hirsuhum ala nashril aqida wato shine abu na goma da ya zana yau kenan insha Allah zamu tashi a gaba ta gaba na goma sha ɗaya kenan Allah subhanahu wataala mana tawfiqi malam yake cewa innahum a'zamun nasi sabran fi aqwalihim wa mu'taqadatihim wa da'watihim malam yace ahlus sunna wal jamaa a duk inda suke zaka gani sun fi kowa girman hakuri a cikin ababen da suke fada me yake nufi yana nufin duk abin da za su fada a cikin abin da ya shahi da'awa zaka gani suna da hakuri sai kaga ana cuta musu a cikin abin da suke fada amma dai hakan ba zai dame su ba saboda sun san abin da suke yi ba abu bane ba mara kyau za su faɗi abu a ƙaryata su a kai tsaye cikin jama'a za a zage su amma dai hakan bai ya damu su za su yi haƙuri akan haka nan sannan ya ce wa mabta qadati sannan suna da haƙuri cikin abin da ya shahi aqidan su aqida su duk da ta sha babban da ta jama'a zaka samu ahlus sunna ya zo guri shi kaɗai ne ahalin sunna a cikin mutane amma hakan ba zai dame shi ba haka zai rike wannan aƙidar tashi kuma ya fita daga cikin su salim halin saboda haƙurin da yake yi da wannan sannan abu na uku ce wada a watahim suna da haƙuri a wajen kiransu babban abin da zai nuna maka cewa ahalin sunna suna da haƙuri a wajen da'awarsu shine in muka ɗauki misali guda ɗaya a cikin garin nan ya ishe mu misali abin da ya shahai da'awa ta sanya hijabi misali lokacin da ahalin sunna a nan da magaran suke da'awan mata su sanya hijabi babu irin abin da basu fuskanta ba na musgunawa da kuma tozarci matan su suna tafiya cikin hijabi sai ga masu da yara suna jihon su ta ringa yi musu waƙe akwai waƙe da ake sa yara suna yi musu saboda kawai sun sa hijabi amma wannan haƙurin da suka nuna da kuma juriya akan da a wasu yau da gobe ta nuna gaskiya yanzu a ina ne ba a sa hijabi hasali ma da bata sa hijabi wani irin kallo ake mata a cikin al'umma to wannan yana nuna mana haƙuri na ahlus sunna akan kiransu da kuma da'awarsu abu na goma sha biyu malam yace hirsuhum alal jama'ati wal ulfati suna da tsananin kwadai wajen kasancewa tare da jama'a sannan kuma da haduwa ahlus sunna duk inda suke in dai ahlus sunna ne na gaskiya ba za ka gansu cikin abin da yake raba kai ba ba za ka gansu ba cikin abin da yake rarraba al'umma ba za ka gansu kullum gobe suke a haɗa kai a yi tahiyya tare ta addinin musulunci sai ce kuma wa da'awatuhum ilaiha wa hathin nasi alaiha suna kira zuwa ga haɗin kai sannan kuma suna kwadaitar da al'umma jama'a gaba ɗaya akan wannan haɗin kan sai ce wa labdhum al-ikhtilafa wal furqa suna watsi da rarrabuwa sannan kuma da sabani da inda ahalin sunna suke zaka gansu da wannan sima rarrabuwa da sabani ba nasu bane ba ko da wani abu wanda zai kai ga sabani ya taso a tsakankanin su zaka sun yi kokari sun kashe wannan wutar da wurwuri kafin ta girma sannan ya ce wata hazirun nasi bina suna tsira suna tsoratar da mutane daga wannan sabanin da kuma abin da shayi rarrabuwar kai domin shi musulunci a kullum kira yake yi a haɗa kai kamar yadda muka karanta a baya Allah subhanahu wataala ke cewa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Allah ya ce ku haɗu akan igiyar Allah kada ku rarraba igiyar Allah mun karanta a baya cewa malaman tafsiri sun ce shine addinin Allah wasu kuma suka ce shine littafin Allah ma'ana dai addinin musulunci kullum kira yake akan haɗuwa ba akan rabuwa ba abu na goma sha uku malam ya ce inna Allah azza wa jalla asamahum min min takfiri ba'dihim ba'd lalle Allah subhanahu wata'ala ya ba su kariya akan kafarta junan su a tsakankanin su ma'ana ahlus sunna duk inda suke ba za ka gaba suna kafarta junan su a tsakankanin su domin wannan aqida ce wadda take ta khawarij ba ta ahlus sunna wal jama'a ba ahlus sunna inda ahlus sunna ne na haƙiƙa na gaskiya babu yadda za a iya kafarta dan uwan shi musamman a lokacin da ya aikata wani zunubi wanda yake na gari sai ce kuma wabi tarahumi ba'dihim ala ba'd ahlus sunna suna ima junan su addu'a ta jin kai da kuma rahama ubangiji so da yawa anan sai mu ce al-imam malik sai mu ce rahimahullahu ta'ala sai a ce al-imam shafi'i sai mu ce rahimahullahu ta'ala to kaga wannan tsima ce ta ahlus sunna wal jama'a su ne kadai suke da wannan kaga suna yi wa wato junansu addu'a da kuma neman rahama ubangiji kamar yadda Allah subhanahu wataala faɗa yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wannan shine simat ahlus sunna duk inda suke suna yi wa junansu addu'a da kuma fatan rahama ubangiji sai ce fahum afqahu nasi fi ahkamish shar'i sun fi kowa fahimtar hukumce-hukumcen shari'a a sunna me yasa saboda su talaƙinsu inda suke ɗauko hukumcin shari'a yin kai tsaye daga asali ne daga ƙur'ani ne da sunna da kuma fahimtar magabatan kwarai kaga dole ne su fahimce shi akan yanda yake saboda babu abin da zaka fahimta a addini sama da yanda Allah ya tsara abin shi faɗi shine mai addini sannan kuma babu abin da zaka yi a addini na fahimta sama da yanda wanda aka turo a matsayin wakilin addini shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ahlus sunna wayannan ababen guda biyu sune maraji din su sai ce kuma wa idha hakamu ala ghairihim fa innahum yahkumuna bil ilmi wal adli wal insaf in kun hukunci ya kama ahlus sunna za su yi malam yace to su in za su yi ma waɗansu su hukunci suna yin hukunci ne da ilimi sannan kuma da adalci sannan kuma da wato daidaito ba tare da zalunci ba za a yi tsantsan adalci ne shi ne ake cewa mutum ya faɗi gaskiya da adalci ko da ba a kan kanshi ne ba kuma wannan shi ne zima ta ahalus sunna jama'a za ku zo rikici kai ahalus sunna ne wanga ba ahalus sunna ba ne ba amma ya ka duba rikicin naku shi wanda ba ahalus sunna ba shi ne yake da gaskiya to ba za a ɗauki ba hamiya ce a wanga namu ne ahalus sunna a gyaro ta a za su furta su ce kai ahalus sunna ba ka da gaskiya wannan shi ne ke da gaskiya kuma wannan shi ne adalci kuma shi ne ainihin insafi to ma da yake cewa ahlus sunna daga miza su shine akwai wannan so da yawa sai ka gani cikin wa'azi malami na ahlus sunna sai ce ahlus sunna kaza da kuke ba daidai bane ba hasali ma wanda suke ba ahlus sunna ba da suke kaza su ne suke kan daidai so da yawa muna jin malamai suna faɗin irin haka to wannan shine ainihin adalci kuma sai kuma abu na goma sha hudu na ƙarshe wanda malam ya zano ya ce innahum yadinuna lillahi ta'ala bi mahabbati ba'dihim li ba'd ahlus sunna suna yin addinin Allah tare da soyayyar juna a tsakankanin su da inda ahlus sunna yake yana son dan uwan shi ahlus sunna wa bi tarhumi ba'dihim ala ba'd sannan kuma suna tausaya wa junan su junan su sashen sashen su yana tausaya ma sashi wa bi du'a'i ba'dihim li ba'd sashen su kuma yana yi wa sashi addu'a wa zabbi ba'dihim an ba sannan kuma sashen su yana ba da kariya ga sashe ba zai yi ba ahlus sunna yana yana zamani ka ci mutuncin da uwan shi ahlus sunna ya kyale ka zai ba shi kariya daidai gwargwadon yadda zai iya sai ce wasaddi ba'dhum li naqsi ba'd sannan kuma sashen su yana toshe wato naqas shine wani wata raguwa wani rashin kaiwa matsayi na juna menene wannan ake nufi shine misali ahlus sunna suna da taimakekeniyar juna anan ahlus sunna ne yake bukatan taimako yake so ya cimma wata matsaya dan uwan shi ahlus sunna yana da abin da zai bashi a taimako to ba zai rike ba aljihun shi ki bashi zai taimake shi duk dan saboda ya cike mishi wannan gurbin da yake nema ma'ana dai suna taimakon juna a tsakankanin su sai yake cewa kuma wa innahum la yuwaluna wa la yu'aduna illa ala asasid din malam yace kuma su ahlus sunna ba sa nuna kauna kuma ba sa nuna adawa da ƙiyayya sai dai akan asali na addini wannan kuma mun sha karanta shi a nan so da dama cewa shine asalin babi na alwala walbara nuna soyayya da kuma nuna ƙiyayya ba a nuna soyayya sai dan Allah kuma ba a nuna ƙiyayya sai dan Allah wanda zakka so ka so shi dan Allah wanda zakka kima ya zama to ka shi dan Allah to kuma wannan shine abin da malam ya kawo wanda yake ambata shi cikin mumayyizat ababan da ahlus sunna suka kibanta da su to yanzu malam ya zano abubuwa goma sha hudu zai mana talhisin su zai mana resumen su a cikin abin da zai faɗi yanzu sai ce wabil jumlat yace a takaice fahum ahsanun nasi akhlaqan ahlus sunna sun fi kowa kyawawan halaye wa ahrasuhum ala zakati anfusihim bi ta'atillah sun fi kowa kwadayin su tsarkake kawunan su wajen biyayya ga Allah ka duba cikin al'umma ka gani wane ne yake kwadayin Allah Allah yake yi rayuwar shi ta kasance tsantsa akan biyayya ga Allah subhanahu wata'ala sai ka samu ahlus sunna sun fi wannan akwai ahlul ahwa ahlul bid'ah da dama waɗanda su ba ma ta wannan suke ba al'amarin su ya shafi amma ahlus sunna duk inda yake za ga yana kokari ya zama to rayuwar shi ta tahi akan wato fahimta ta addini addin Allah subhanahu wataala sai ce kuma wa awsa'uhum ufuqan sun fi kowa daga cikin al'umma wato al'ufuq shine alhaddul ba'id kaiwa koluluwa kaiwa makura wajen kwatanta wannan addini ahlus sunna ne za ka gani an ce yana yin sallah sai ya yi ƙoƙari ala dole daidai gwargwado ya yi ƙoƙari ya kwatanta irin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya zo a hadisi annabi ya ce ai sallah irin tashi a halin sunna ne zai yi ƙoƙari daidai gwargwado an ce mashi kada mutum ya saki idanuwan shi ido a ringa ba shi haƙin shi kada a kalli haramu sai ga yana ƙoƙari daidai gwargwado da kiyaye ganin shi to wannan aiki ne na ahlus sunna sai ce kuma wa ab'aduhum nazaran ahlus sunna sun fi kowa hangen nesa duk abin da zai ji zo yanzu so da yawa ababen da yawa suna faruwa a cikin al'umma wanda sharri ne ga al'umma musulmi amma so da yawa kahin abin ya faru wanda zaka ga suna kwatanta ma al'umma kaza zai iya faruwa nan gaba a kiyaye in kaduwa sai gani galibi malaman ahlus sunna ne banda wancewa anan da babban malami Allah maɗaukin sarki gafarta mashi Muhammad Awwal Adam Albani Zaria so da yawa Allah yana mashi tawfiki da irin wannan sai kaga yana faɗin abu ya ce a kiyaye a kiyaye tun yana da rai amma wasu abubuwa ma sai yanzu yau da muke magana wasu abubuwan suke faruwa shi kuma yau shekara shi nawa da mutuwa kusan shekara goma da suka wuce ya rasu amma tun a wancan shekarun goma da suka wuce yana yana wato tsoratar da mutane ku nisanci kaza zai iya samu a faru kaza to wanga ya nuna cewa ne yana da zurfin tunani da hangen nesa malai ce ahlu sunna suna da wannan sai ce kuma wa arhabuhum bil khilafi sadra sai ce kuma sun fi kowa shimfida kirjin su a lokacin da aka samu sabani ahlu sunna me yake nufi anan ahlu sunna shine lokacin da aka samu ka samu sabani da ahlus sunna sukan shimfide zukatansu su zamna su shirare ka a tsanaki ba tare da sabani ba ka saba musu a fahimta eh to za su zo su zamna da kai ka faɗi me yasa ka saba musu ka kan hujja su shirare ka ɗaya bayan ɗaya sabanin wani sufi da kan bidai wal ahwa wanda in ka saba musu kwata kwata ba ma za a shirare ka ballantana a yi mai hujja galibi wanda in ka sa amma suke shugabanka su ne ahlus sunna sai ka zai ce maka to kawo dalilinka wanda kuma dama wannan shine ladubba na wato sabani inda malamai na fiqh suka ambata sai malai yace wa alamuhum bi adabihi wa usuli su ahlus sunna sun fi kowa sanin ladubba da asallai na sabani an ya faru saboda sabani wani abu ne wanda yake yana iya samuwa a kowane al'amari na addini na yau da gobe sai ka samu sabani hatta in aka ce yanzu a kama hannu a sallah kowa yarda za a kama hannu sai ga an saba to ya za a kama hannu a kirji za a dora ko kuma a cibiya ko a ciki sai ga an samu sabani an yarda za a kama hannu to wajen ina za a dora sai ga an samu sabani ya ishe mu ishara so da yawa muna zuwa mukwantai sutura a nan zaka ga sabanin al'umma malam sai ga an binne mutum mutum biyu uku suna iya binne mutum amma mutane sun yi talatin kowa su yake sai ya magana an ji magana shi a wajen wannan mutane saɓani ne wannan ka gani wanda da an yi a haƙuri aka kai zuciya ne sai a abin a hankali a ƙare kowa ya tafiye shi amma sai ka ji wani ya ce a ba haka ba ake yi can ƙasa ake a ba a sa hannu kai su ba bari sa takalmi sai ka kama ana faɗa to lalle saɓani na zama a cikin al'umma yau da gobe amma ƙoƙari ake yi a kullum in an same shi abu ladubban shi sai a warware shi a hankali malam ya ambato ina abubuwa guda goma sha hudu wa'inda suke da alaka da ahadu suna wal jama'a yace su ne kaɗai zaka samu da irin wannan a cikin al'umma kuma in ka duba ardul waqi zaka gani abin da faɗi haka nan ne abu na gaba malam yace wa safwatul qawl fi mafhum ahadu sunnati wal jama'a yace ingantaccen zance ingantacciyar magana wajen abin da ake nufi da ahadu sunna wal jama'a yanzu zai faɗi maka ahalus sunna jama'a me ake nufi da su menene ingantaccen zance akan abin da ake nufi da ahalus sunna jama'a yace innahal firqatu allati wa'adaha an-nabi sallallahu alaihi wasallama bin najati min bayn al-firq yace ahalus sunna jama'a sune wannan kungiyar guda daya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu alƙawalin tsira a cikin kungiyoyi in ba ku mance ba a darasin da muka yi bayan mun karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yace al'umma shi za ta rabu kashi 73 72 suna huta daya ita ce take aljanna to mana yace to ahlus sunna sune wannan daya wa madaru haza yace abin da yasa aka faɗi wannan kuma yace alwasfu ala ittiba'i sunna saboda su ahlus sunna sissinfattu da biyayya ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam siffar su ce وموافقة ما جاء فيها من الاعتقاد والعبادة والهدي والسلوك والأخلاق yace sannan kuma suna ƙoƙari su yi daidaito da abin da ya zo a cikin sunna cikin abin da ya shayi aƙidarsu da inda ahli sunna yake zai ga aƙidar shi ƙoƙari yake ta dace ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wala ibada sannan kuma da ibada suna ƙoƙari ibadarsu ta dace wa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma walhadi shiryar wasu shirya su ta yi daidai da shirya annabi sallallahu alaihi wasallam wasuluk sannan kuma da suluk menene suluk suluk shine yanayi yanayinka tahiyyar ma da kake wai tahiyyar ka ta sunna ce ko ta bid'a wani ya ce to a tahiyyar ma akwai ta sunna iya akwai annabi sallallahu alaihi wasallama malamai sun rubuta littafi guda shama'ilin nabi sallallahu alaihi wasallama duka yadda annabi yake koma shi har da shiga banɗaki annabi sai da aka waje wannan littafi da so samu ne musulmi ya yi ƙoƙari shiga banɗakin shi ya daidai da na annabi yaya annabi yake kwanci an waɗi in annabi tashi ya yake yi an waɗi yaya dariya annabi take duka yadda aka waje wannan littafi kai ma ƙoƙari za ka yi dariya ka zamanto kaka rinka gaggaba dariya ƙaha-ƙaha irin ta 'yan tasha Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yawan dariya ƙaha-ƙaha tana kashe zuciya to yaya za ka yi dariya akwai a rubuce a cikin addinin musulunci to lalle as-suluk ahlus sunna kokari suke sulukin su yayi daidai da annabi wal akhlaq sannan kuma da dabi'u da halaye wannan kuma shine karshen an tambayi Aisha yaya dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam suke tace kana khulqul qur'an tace dabi'un shi sun kasance alqur'ani ka karanta alqur'ani abinda alqur'ani yake faɗa tace shine halayen annabi sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin magabata yake cewa inda a ce so annabi sosa kai sosa kai sai da hadisi zaka yi shi yace wallahi da sun jira su jiya ya annabi yake sosa kai sai irin shi kuma wannan shine tsantsar biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam komai ya ga irin nashi saboda shi aka turo ya koya addini shine wakilin Allah a doron ƙasa shine wanda in ka bi shi zaka tsira ba wani daban ba sai ce wa mulazamati jama'atul muslimi sannan kuma da lazimtar jama'ar musulmi duk inda jama'ar musulmi suke kada a rabu da su a yi tahiyya tare saboda addinin musulunci addini ne na jama'a kullum tahiyya ake tare ba a san rarrabuwa malam yace wa bi hadha la yakhruj ta'rif ahli sunnati wal jama'a an ta'rif salaf yace in muka lura sai mu gani ahli sunna wal jama'a abinda ake nufi da su bai bambanta da abinda ake nufi da salaf ba ma'ana ahli sunna wal jama'a su ne dai salaf kin can bayan mun yi bayanin salaf salaf su ne ahli sunna wal jama'a ahli sunna wal jama'a su ne salaf sai malai ce wa qad arafna anna salaf humul amiluna bil kitab a can baya malai ce mun sani cewa salaf su ne waɗanda suke aiki da littafin Allah alqur'ani almutamassikuna bis sunna su ne waɗanda suke ruku na gaskiya da sunna annabi idan malai ce iddatun da haka nan ne kuma fasalaf hum ahlus sunna su salaf ɗin dai su ne ahalus sunna alladhina anahum nabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wa ahalus sunnati hum salafus salih mala yace kuma ahalus sunna su ne salaf salih magabata na kwarai wa man sara ala nahjihim da kuma wanda ya tafi akan turbar su bai sabka ba kenan yanzu cikin wanga bayanin da malam yayi dan gajere yana so ya nuna mana cewa salaf da muke cewa mutum a ce a akan fahimtar salaf fahimtar magabatan kwarai su magabatan kwarai fas da bambanci da ahli sunna wal jama'a ahli sunna wal jama'a in fas da bambanci da salafin duka abu guda ne sunayen ne ya bambanta me yasa sunayen ya bambanta saboda su wancan sun riga sun wuce su kuma ahli sunna wal jama'a har yau suna nan shine kawai bambancin sai malam yace wa hadha huwa al ma'ana al akhas li ahli sunnati wal jama'a yace wannan shine ma'ana take bantuwa wadda ta shahi ahlus sunna wal jama'a keɓantacciyar ma'ana kenan sai ce fa yakhruju min hadha ma'ana sai ce a cikin wannan ma'anai tunda yanzu mun san suwa ahlus sunna to yanzu kuma malam zai zano mana wa'ansu firak daban wanda ba ahlus sunna ba wanda su bisu shiga cikin ahlus sunna su daban suke da ahlus sunna babu su babu ahlus sunna sun yi hannun riga da ahlus sunna su ne ne yace kullu tawaifil mubtadi'a wa alil ahwa ita su ne dukkanin ƙungiyoyin 'yan bid'a da waɗanda suke bin san ransu zai zano mana kaɗan daga cikinsu sai ce kal khawarish kamar khawarish al khawarish ba ahli sunna ba ne da ahli sunna suka yi gabas su khawarish yamma suka yi su wane ne al khawarish al khawarish su ne wa'insu jama'a waɗanda suke kafirta al'ummar musulmi kuma khawarij sun bayyana tun a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a hannun wani wanda ake ce mashi zulhuwaisira wannan shine jagoran khawarij ɗan uwa musulmi khawarij aƙidunsu abu uku ne kawai abu na farko shine takfiri jama'atul musulmi suna kafirta musulmai duk daga mutum ya abu sai a ce a kai wannan kafiri ne wayannan su ne khawarij asasin aqidarsu na biyu shine mi shine al-khuruj ala al-hakim suna fita daga daga daga wato umarni na na shugabanni suna hoto na hoto da shugabanni abu na uku shine istibahati dima'il muslimin suna halatta jinin musulmi su ce yaki za sai su dauki bindigogi ko takobba sai za su yaƙi musulmai kuma waɗanda suke kashewa musulmai ne wannan abun uku shine yake hada da khawarij abu na farko al-khuruj ala al-hakim fito na fito da shugabanni abu na uku takfirul muslimin abu na biyu takfirul muslimin kafarta musulmai abu na uku istibahati damin muslimin suna halatta jinin musulmai sai su yaƙi da musulmai suna kashe musulmai wayannan sune khawarij to kaga wayannan yan bid'a ne na gidan gaba babu su babu ahlus sunna na biyu malam yace wal jahmiya sai kuma aljahmiya aljahmiya su ne aljahmiya aljahmiya su ne wanda ake ce musu almu'attila sunan su ne wannan kuma shugaban su shine jahan bin safwan wanda aqidar su su kuma shine nafiyu sifati anillahi subhanahu wataala suna kore sifofin Allah suka ce babu yanda za a ce Allah yana da hannu ba a ce ba kuma Allah yana da ido ba a ce ba Allah yana da wato ƙahahuwa ba za su ce ba a ce ba Allah subhanahu wata'ala yana da magana suka ce duk wa'in abubuwan Allah bashi da su ba za ka ce ba Allah yana da hannu ba za ka ce ba Allah yana magana ba za ka ce ba Allah yana da kaza bayan kuma karar a ƙur'ani Allah ya ambato wa'in abubuwan Allah yana da su su sai suka ce ka babu yadda za a siffanta Allah da wannan to kaga wa'inda sun kore siffofin Allah subhanahu wataala to shi yasa suka fita daga cikin ahlus sunna saboda su ahlus sunna suna tabbatar da siffofi ga Allah subhanahu wataala sai na uku malin yace wal qadariyya sai kuma ɗan qadariyya su ɗan qadariyya ya aka yi suka fita daga cikin ahlus sunna da jama'a na hukuni su sun bayyana a ƙarshen khalifancin Umar bin Abdul Aziz ta a wannan lokacin suka bayyana kun ga su ma sun yi juma a duniya kuma aqidar su shine nafiyul qadar su ta saka babu kaddara kwata kwata babu kaddara duk abin da ya same ka kai kan yau kuma in kana so ka je ka je aljanna ko ka je wuta suka ce kai ne zaka zaba in kana so sharri ke same ka ko alheri ya same ka kai ne zaka zaba abinka kenan ji kun ga muka ɗauki aƙida 'yan ƙadariya yanzu kenan ba a sace maka bayin shi don da su aƙida su kawai babu wata ƙaddara tana wa kai yanzu Allah rubuta maka ƙaddarar ka za a sace maka inji wataƙila gidanka zai kama da wuta ai mutum bai saba wuta a gidan shi da kanshi amma sai Allah rubuta ƙaddarar ka gidanka zai kama da wuta sai musulmi ya ɗauki ƙaddara ya ce Allah ne ya aiko a jajanta mushi su a ƙadariya babu wannan kawai ba wata kaddara su suna kore kaddara shi zaki ce musu kaddariya daga kaddara kenan to kaga su ma nan ba ahlus sunna bane saboda ahlus sunna su sun yarda da kaddara hasali ma yarda da kaddara ita take nuna imaninka rukunnan imani guda shidda na karshe shine wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi ka yarda da kaddara ta alkhairi ko ta sharri kayan imanin kai zamanto imani to su sun kore wannan kaga sun mutu daga ahlus sunna jama'a na gaba su ne al-mu'tazila malam yace al-mu'tazila su ma ba ahlus sunna ne ba su ne ne al-mu'tazila al-mu'tazila su sun bayyana a ƙarshen asrul umawi lokacin khalifa khalifanci na banu umayya khilafa ta banu umayya a lokacin da suka bayyana kuma shugaban su shine wasil bin ata shine kirkiro da wannan firka sannan su ƴan mu'tazila ba kadara suke korewa ba kuma ba sifofin Allah bane ba suke korewa hallo su menene matsalar su su matsalar su ɗaya ce shine taqdimul aqli ala an in aka faɗi nassi na Qur'ani to kayan su ɗauke shi su aiki da shi sai su sa hankalinsu su yi tunani in yayi daidai da hankalinsu zai su amsa in suka hankalinsu bai amsa ba sai su ce a wannan baya samu shiga ba misali kun ga su suna awwala wa'insu daga cikin siffofin Allah yaya al'amarin yake shine in inda Allah subhanahu wata'ala yace yana da hannu to sai su sa kokollo su sai su yi tunani hannu kuma ga Allah ya za a ce Allah yana da hannu da yan yatsu goma kaga shi yanzu hankalin shi tuni ya bashi wai Allah hannun shi irin nashi har yake tunanin yatsu goma sai ya ce kai babu yadda za a ce Allah yana da hannu kaga wannan bai yarda da cewa Allah yana da hannu ba duk da cewa nassi ne na Qur'ani me yasa saboda yayi amfani da hankalin shi to su suna gabatar da hankalin su akan naqal nassi na Qur'ani ko na sunna in hadisi yazo na annabi sai su sa tunanin su sai su ce ka ya za ya ce annabi haka gaskiya wannan hadisin a dai duba shi kaga sun kore hadisin annabi saboda saboda sun yi tunani da kwakwallo su wa'in su ne mu'tazila su ba ahlus sunna bane ba me yasa saboda ahlus sunna ba su gabatar da hankalinsu akan nassi nassi ake gabatarwa sannan hankali ya zo Allah ya ce yana da hannu eh to Allah ne ya waki dole ka yarda wannan shine aqidat ahlus sunna jama'a ba ba ka sa ba hankalinka ka ce tunda hankalinka bai doka ba a ba ka yarda ba ka bari ba wannan sannan ba'ifa ta gaba malin yace wal murji'a sai kuma al murji'a su ne ne al murji'a al murji'a su kuma su sun saba da khawarij menene matsalar su inda aka yi suka wuta daga ahlus sunna jama'a matsalar su shine su a wajen su duk abin da mutum yayi kawai ba matsala in dai ya yarda Allah ɗaya ne to kawai komai ma yayi ba matsala in kai zina ba matsala in kai sata duk ba matsala bane ba dai ba ka yarda Allah to kawai ta gyara aljanna zaka su wannan ita ce aqidar su to kun ga wannan su ma dai ba ahlus sunna bane saboda sun yi wanga sosai sun sabta kwarai daga hanya na ahalus suna jama'a na na
ana cewa risalar da duniya mai kamar sunna na ita da wannan sunna mene ne bambancin su yawwara wannan izalatul bid'a ko iqamatus sunna eh, na farko ya kamata mu san da cewa ita wannan kungiya ce ta hada kawoyin su jama'a wanda aka kirkira ta a Najeriya kuma kungiya ce da suka hadu suke yin kira akan tafarkin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma eh, wannan kungiya suna da wakilai suna da jama'arsu waɗanda suke cikinta amma dai menene ainihin abin da yasa suka kirkiri ƙungiyar sun kirkiri ƙungiyar ne a daidai lokacin da jama'a suka bar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam suke addini da ka suke addini da tatsuniyoyi da sauransu sai ya zama to wasu suka yi tunani suka ce me zai hana mu mu bude wata ƙungiya in muka bude wannan ƙungiyar sai mu ringa kira zuwa ga addinin Allah amma akan tsari na ahlus sunna sai suka bude ƙungiyarsu suka bude reshishika a cikin jihohi na Najeriya sai suke yin da'awarsu to albarkacin wannan da'awar ta izalatul bid'a wa iqamatus sunna ne mu ma dai har anan da'awarsu ta shigo sai sunna ta ƙara faɗaɗa a daidai lokacin da aka kawo ƙungiyar izala a nan da magaram babu ahlus sunna da yawa kamar yanzu da a wasu ce ta sa ake kiran mutane su komo kan tafarkin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su bar bid'o'i su komo su yi addinin Allah sak babu hade-hade to wannan kungiyoyi a yau da yawa suna hadawa da in aka ce ahlus sunnati wal jama'a da kuma ita kungiya din ita wannan kungiya ce mutum yana iya shiga cikin ta in ya ga dama kamar yanzu muna a Niger ai babu ita ba mu da wannan kungiyar misali a nan Niger a Najeriya take ban sani ba a Ghana ko kuma sauran kasashe na musulmai na Afirka akwai ta
Maganar da ke kamar shekara arba'in da suka wuce na lokacin ni na kaduna na
lokacin zamanin su marigayi wakar mala abubakar na a lokacin lalle wannan bisan babu su haka hmm a nan ne muka gan su ma da muka je na kuma muka ga kiran su ya yi kyau na na da sai ka je kana zagin sai ka zaga kana zaga, kana zagin da kaji kaji ma ciki sai ka ce wanda su ne suke addini da gaske hmm kwarai kwa kamar shekara arba'in ka turzan ne hmm lalle kwa kusan kamar da ka kusan wa'annan shekarun ne aka kirkire ta banda tare da shekarar ta kamemi ko yaushe aka kirkire kungiyar amma wajen alif ɗari tara da tamanin ne aka kirkire kungiya ɗin kuma wa'anda suka yi jagorancin kungiyar shine shaka sama'il idris da kuma karkashin jagorancin shaka abubakar gumi su ne suka kirkiri wannan kungiyar yanzu mu a nan nijar babu kungiyar amma bai hanawa in mutum yana yin da'awar shi da ta dace da wannan abin da muka ambata na ahlus sunna wal jama'a to kawai ahalus sunna jama'a ne ba dole sai dan izala bane ahalus sunna akwai wanda bai cikin kungiyar izala amma tsarin addinin shi daidai yake da na ahalus sunna wal jama'a da aka faɗi to wannan ahalus sunna ne ya kirayi kanshi ko bai kirayi kanshi ba yana cikin izala ko bai ciki shiga kungiyar izala bin na to ahalus sunna ne ba lalle bane ba in baka ganin mutum misali a ce kai dan izala ne baka ganin mutum a masallacin ku na yan izala baka ganin mutum a cikin activity din ku na izala sai ka ce a wani ba ahlus sunna bane ba wannan ba hujja bace ba in dai mutum yayi addini akan fahimta magabatan kwarai wannan ahlus sunna wal jama'a ne sawa'an ya kira kanshi dan izala ko bai kira kanshi ba haka wannan shine kinan manci tsakanin tsari na tafarkin ahlus sunna wal jama'a da kuma ita wannan kungiya wadda bata jima ba da zuwa kenan malam yana zano mana kungiyoyin wannan kenan almurji'a su ne waɗanda suka ce mutum ya halitta yi komi muddin ya yarda Allah ɗaya ne kawai an ta aljanna zai je a lahira duk zunubin da kai ba matsala to kun ga wannan su su ne ke cewa almurji'a sun yi sakuku a cikin addinin nasu sai malam ya ce warrafida sai na ƙarshe sai ce arrafida arrafida su ne yan shi'a a nan mun yi sanin su da yan shi'a ko su kuma yan shi'a menene asalinsu su wani sun bayyana tun a lokacin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yunsibuna yantasibuna yunsibuna tashayyu li ahli albayt wal bara'atu min ba'd sahaba kamal suna cewa su suna tare da ahalul baiti ne kuma bisa tare da wasu daga cikin sahabbai to sai zamanto ar-rafida sune sharru shi'a saboda shi amma kala kala ce daban-daban ce a cikin su sun kasu sun rabu kamar yadda kasan dai dariƙa ta kasu ta rabu akwai dariƙa kadiriya akwai tijaniya akwai ahmadiyya akwai shazaliya da sauransu to su ma dai shi a kala kala ne to amma dai mafi sharri a cikin su sune rafida me yasa ake ce musu rafida saboda su ba su yarda ba sayyidina Umar da sayyidina Abubakar a cikin khulafa'ur rashidin na annabi guda hudu su kawai da sayyidina Ali kai suka yarda sannan kuma suna zagin sayyidina Abubakar suna zagin sayyidina Umar suna zagin nana Aisha mata annabi da Hafsa mata annabi sai su ce wa'annan mutanen banza ne wal iyazu billah ta yaya zaka ce matar da annabi ya aura ya zamna da ita mutum ne banza ce yanzu a yau a cikin al'ummanmu in aka ce wani matar shi mutum ne banza ce me yake ni ana nuna shi ma dai kenan mutumin banza ne to ya zaka tuhumi matar annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan su ne rafida to kaga wayannan kwata kwata su ba ahlus sunna bane ba wayannan firaq da malam ya ambato dukkan su sai ce min ahadil bid'ah suna cikin ahlul bid'ah dukkan su an bid'ah ne ba su cikin ahlus sunna mimman salaku maslakahum saboda sun bi tafarkin su ne daban wanda ya saba mu tafarkin ahlus sunna sai ce fa sunnatu huna tuqabilu bid'a sai ce kenan daga nan zakka gane cewa sunna ta yi hannun riga da bid'a wal jama'atu tuqabilu firqa sannan kuma jama'a ta yi hannun riga da rabuwa sai ce kuma wal maqsud fil ahadith allati waradat fi luzum al jama'ati wan nahyi an at-tafarruq sai ce shine abin da ake nufi da hadisan da muka karanta a baya waɗanda suke nuna wajibi a lazumci jama'a kuma a nisanci rabuwa mun karanta wasu hadisai a baya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane yake cewa ya kamata su lazumci jama'a kuma su nisanci rabuwa kinan daga nan zaka gane menene yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan umarni malam sai yace fa hazal ladzi qasadahu turjuman alquran inda abdullahi bin abbas radiyallahu anhu malam ya ce ai shi ne ma abin da abdullahi bin abbas turjiman al-qur'an wanda ya fi kowa iya tafsirin qur'ani duk duniya sahabin annabi me yasa ake ce masa turjiman al-qur'an duk wanda zai fassara al-qur'ani bayan abdullahi bin abbas yake saboda shi annabi ya koya mishi tafsirin qur'ani kuma annabi ya koya mishi fassara qur'ani kenan ma zai kai shi iyawa shi sahabi annabi ne da ya zo fassarar faɗar Allah maɗaukakin sarki da Allah ke cewa yau mata biyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh Abdullahi bin Abbas yake cewa anan Allah ya ce ranar da waɗansu huskoki za su yi fari su yi haske waɗansu huskokin kuma za su yi baƙi su yi du a ranar alkiyama kenan Abdullahi bin Abbas da zai fassara wannan ayat sai ya ce tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jama'a wuskokin ahlus sunna wal jama'a sune za su yi hori yace wata suwaddu wujuhi ahlil bid'ati wal furqa huskokin an bid'a da waɗanda suke rarrabuwa sune za su yi baki shi fahimta shikenan da ya fasara wannan ayat Allah ya ce a ranar alkiyama wasu fuskoki za su yi fari da haske wasu kuma su yi baki da duhu Abdullahi bin Abbas ya ce wanda za su yi hori sune huskan ahlus sunna wanda za su yi baki kuma sune fuskan ahlul bid'a yan bid'a kenan to kun ga kuma duk wanda zai fassara qur'ani ba wanda ya kai shi amma kun ji yanda fassara ayan Allah sai ce wa lafsu salafus salih lafazin kuma salafus salih magabata na kwarai yuradif mustalah ahli sunnati wal jama'a sai ce daidai yake da a ce ahli sunnati wal jama'a duka sunaye ne kawai kamar yutlaqa alaihim aidan kamar yanda ake kiransu da suna ahlul athar ana kiransu da ahlul athar wa ahlul hadith kuma ana kiransu da ahlul hadith wa ta'ifatul mansura ana kiransu da at-ta'ifatul mansura wal firqatul najiya ana kiransu da al-firqatul najiya wa ahlul ittiba'i ana kiransu da ahlul ittiba sannan kuma ana kiransu al-ghuraba menene al-ghuraba al-ghuraba sune baki me za a yi kiransu baki saboda akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kun fi duniya ka annaka garibun aw abir sabil annabi ke ce masa habin shi ka kasance a duniya kamar bako ko kuma wanda yake dan tafiya to baki ne mu duka a duniya zan mu muka yi mu dan zamana kadan sai mu wuce gidan gaskiya yana ce yana yawan kowa to shi yasa ake kiran su da al-ghuraba saboda ba su dauki ba duniya a bakin koyi malam yace wa hazihi al-asma'u wal itlaqatu mustafidatun an ulama'is salaf yace wannan sunayen da aka ambata ake kiran ahlus sunna wal jamaa an ciro su ne daga wajen malamai waɗanda suke na salaf a yanzu malam ya yi da bayani akan wannan zai shiga wata gaba sabuwa wanda ya sa mata suna khasa'isu aqidati ahlus sunnati wal jamaa ababen da aqidar ahlus sunna wal jamaa take banta da su menene bayanin da ya kare mana yanzu ababen da su ahalus sunna suka ke banta da su yanzu kuma zai ga mana ababen da aqidar tasu take banta da shi sai ya bude da tambaya yace limaza aqidatu salaf salih aula bil ittiba yace dan me yasa aqidan salafus salih ita ce tafi dacewa abi tana yawa wani yayi wannan tambaye kullun sai ku ringa cewa ba aqida salaf aqidatu salaf asali aqidatu ahli sunna dan me yasa yayi ita in mutun ya bota ba ya je ba aljanna sai ka ji wata kila wani ya faɗa haka to malam zai bada amsa dan me yasa ke cewa sai ita malam yace innal aqidatu sahihata hiya asas hadha din malam yace tushen wannan addini ita ce aqida ta gaskiya ingantacciya wa alaiha tubna jami'ul ma'arif yace akan ta ne ake gina dukkanin wani sani faman sahhat aqidatuhu sahha amaluhu malam yace wanda aqida shi ta inganta to aikin shi ma zai inganta wa man fasadat aqidatuhu fasada sa'iru amali wanda kuma aqida shi ta lalace dukkan aikin shi saura ma ya lalace wa kullu ma yubna ala ghairi hadha al-asas kuma dukkan abin da aka gina akan wani tushe wanda ba wannan ba malin ya ce fa ma'aluhu ilal hadimi wal inhiya karshen shi zai rushe kuma ya ratattake ya rududdige wal aqidatu sahiha aqida kuma ingantacciya ar-rasikhatu fi qalbi al-abd al-mu'min wadda take wadda ta dace ta zamna a cikin zuciyan bawa mumini yace hiyal muharrik alladhi yuqarribu min Allah ta'ala shine abin da zai motsa shi ya kusantar da shi zuwa ga Allah domin babu inda mutum ya kusanta da Allah muddin bashi da aqida mai kyau sai ce wa yajlib walayatahu wa ridahu kuma aqida mai kyau ita take jayo wa mutum kauna ta Allah subhanahu wataala da kuma yarda shi wanda yake so Allah ya yarda da shi ya kaunace shi sai ya samu aqida ingantacciya wa yatahassanu biha almu'minu min kaidi a'da'i aqida mai kyau ita ce zata ba mummuni daman ya kubuta ya samu kariya daga kaidi na makiya min shayatinil insi wal jin na daga shedannin mutane da kuma shedannin aljanu saboda a mutane ma akwai shedannu to ya zai mutum ya samu kai ya samu kariya daga wannan in yana da aqida mai kyau misali lokacin da mutum yake kasuwanci so da yawa ana samun mutum yana kasuwanci kasuwancin nashi ya ja baya ba kamar yadda ya saba samu ba a da Allah ya bude mishi kasuwanci yana samun ciniki sosai daga baya yau da gobe sai kasuwancin ya ja baya sai kaga wani su sun lallabo sun ce wallahi jiwa ce yara da mai a ce wallahi jiwa ce kasan yan kasuwannin ba imani ba gare su ya kamata ka tahi kai ma dai ka tahi ka ga malamai ya an tashi tsaye ka san abin yadda tashi tsaye to wannan kaga sun sabkar da shi daga hanya shi ma kuma ya yarda sai ce wallahi ka ko da na buɗe shagon koyi jama'a ku sosai adda kwai amma yanzu sai in mun da kyar mutum hudu su shigo sai a ce yau jiwa ce sai ce to yanzu ya ra'ayi tuni ya ba da amanna yanzu shi ma zai ware bibiyan malamai to yanzu wanda yake da aƙida ya san sare arziki da talauci na Allah ne ya yarda da wannan abun ba zai yarda da wannan abun ba amma yanzu kaga shi an sabkar da shi daga daga daga aƙida sannan kuma bugu da ƙari in ma a ce jiwance ake yi a da gaske wanda yake da aƙida mai kyau ya karanta askaru sabah wal nisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana addu'o'i yace in mutum ya karanta su da sahi ba abin da ya isa ya cutar da shi har marice tai in mutum ya karanta su da marice ba abin da ya isa ya cutar da shi har gobe wanda yake da wa'innan kariya daga bakin da bayya ƙarya ta yaya kuma zai rarrawa wani zai iya cutar da shi duk wanda ya karanta falaki da nasi uku uku da atar kusiyu da sahi har da marice tai ba wanda ya isa ya cutar da shi ko mutum ya je ya haɗa kai da aljannu ba abinda suka isa su maka to amma sai zama to bumbi sai mu je mu shiga sha'aninmu hasali ma wani gani yake shiwa da ya karanta ƙuruwar lawu falaki da nasu uku da atirku siyu da sahi gwara ka bashi laya ya sa a riyu ya yi yarda da ita bayan kuma wannan annabi ne ya faɗi kaga kenan mutum yana da kamar ma wani nau'i na shakku akan magana annabi kamar mutum bai ɗan yarda ba ne ma da abin da ake faɗi shi ne anan malam ya ce wannan aƙida ita za ta baka kariya daga maƙiya saboda in dai ka yarda aƙida ka yarda addu'o'i da askar da aka bada a musulunci ba abin da zai tada maka hankali kuma zai baka damar ka kubuta daga sharrin shaidanu na mutane masu yin bokanci da tsaye-tsayen ba ka kubuta daga sharrin su sannan kuma da aljannu waɗanda da su ne ake haɗa baki su zo su cutar da ɗan adam so da yawa za ku gani a ce mutum aljannu sun kama shi musamman yanzu a ƙarshe-ƙarshen na ana samun yara da suke zuwa lakwal sai a ce aljani ya tashi alkwal yana ta kada mata me yasa sai a ce a wai matan ne basu sa hijabi eh zahiri haka nan ne zaka samu waɗansu shigar da suke yi take ba aljannin damar su samu sai tsara a kansu amma ya za aljani ya samu sai tsara a kanka bayan kana yin askar galibi mutane ba su yin askar kuma wayannan azkar suna da muhimmanci sosai ba wai mutum ba shine zai azkar a akwai yanzu yara ƙanana yaro dan karin an aye shi yana jariri ya dace uwayen shi su ringa mashi addu'a da azkar ba wai kyale mutum za ku yi ya girma da makaranta ya koyi azkar a yara ƙanana ma azkar ake musu yanzu so da yawa za a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ido gaskiya ne al'ainu haqqun ido gaskiya ne shine muna a Hausa muke cewa baki wani zai yaudi wani abu a kanka kai kana ganin ba komai bane ba shi kuma yana da baki tare da shi wannan abin sai ya bi ka je cutar da kai saboda baki gaskiya ne to yanzu ta sha nawa ake aiwuwar jarirai daga zawwa barka ta mata a muga jaririn wannan ta ɗauke shi wata tauɗi wata magana jaririn ka ne wannan magana da tauɗi za ta iya zawa ta samu wannan jaririn saboda baki ne ba a sani ba waye ke da baki wani lokaci shi kanshi mai bakin bai san yana da baki ba to kenan ni zai maganin wannan abubuwan sune azkar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma jikokin shi addu'a u'izu kuma bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq sai ka tuha musu kafa bakwai shikenan ba abin da zai cutar da su mutum ko aljanni mutum ko bakin duniya ne tattara shi ba abin da zai same su saboda addu'a ce daga kariya daga Allah subhanahu wataala to irin wannan addu'a ita ce malamai suke ba da shawari mutum ya ringa toha ma yaran shi ƙanana ko da ma a ce ba jarirai ba ko da a ce yara ne wanda sun fara tasowa shekara hudu biyar sun fara kaiwa yaro ya fara zuwa lakwal yan uwa mu duba mu gani galibi so da yawa sai a samu yaro yana da ilimi yaro ya zai sai yi misali an sa shi lakwal yana da ilimi yana da hazaƙa da ƙoƙari amma saboda ba ana tawaɗi zai gani ana tawaɗi ka yaran na ilimi gari yaran na ilimi gari shi kuma ban daɗi yake shi ana cewa ran shi ilimi gari kawai daga an kumbi sai ana ilimin a rasa yara sai kuma bai gane komai me yasa saboda an yi ta cece ku ce akan shi baki bai da daɗi yana da kyau a ringa addu'a ita addu'a ita ce makami na mumini to lalle addu'a wannan koda ga yara ne tana da matukar muhimmanci sosai a ringa yi musu koda yara sun yi barci kai a matsayinka na uba ko kuma a matsayinki na mahaifiya in kin liko yara sun yi barci ki tuha musu wannan addu'a uizu kuma bi kalimatin lahi in su bi ne in su da yawa ne kuma uizu kum bi kalimatin lahi ta mati min shari ma halak ka karanta kamar kafa uku bakwai suka tuha musu kaje insha Allah za su samu kariya daga Allah subhanahu wataala in shi ɗaya ne kuma uizuka bi kalimatin lahi in mace ce uizuki bi kalimatin lahi ta mati min shari ma halak kenan ka ai wasa da wa'annan addu'o'i ba kallacin jarirai ba ko wani guri ka tafi kana jin tsoro kana jin tsoron wani abu ya cutar da kai ko wani tsohon gida ne an jima a bude shi ka shigo ka karanta a uzubi kalimatin layi ta mata mai shari mahalar ka shiga insha Allah ba abin da zai cutar da kai saboda ka nemi kariyar Allah subhanahu wataala kuma Allah zai kare ka to kenan malam sai yake cewa wa ususu hazil aqida hiya asalin wannan aqidai shine al-ilmu sahih ilmi ingantacce tacacce al-mustaqa min al-wahyayn sharif sharifai wanda aka ciro su daga wahayi guda biyu masu girma shi ne alkur'ani da sunna saboda aƙidan ahal sunna duka daga ciki aka ciro ƙalallahu ƙalar rasulu sai ce wal imanu bil ghaib kuma an ciro ta daga imani da gaibi imani da gaibi mun yi bayanin shi a darasin mu da ya wuce shine ababen da baka gani ba kuma ka yarda da su irin su wutar jahannama ba wanda ya ganta amma ya yarda akwai ta irin su aljanna irin su mala'iku duka wayannan abubuwa ne na gaibi mu ba gan su ba amma mun yarda akwai su sai ce wal kufru bit tagut da kuma kafirce ma tagut duk abin da yake na tagut ne a kafirce mashi wal qiyam bi muqtada taklif ash-shar'i sannan kuma ayi tsaye tsayin daka wajen tsida abin da ya shahi hukumce hukumce na shari'a abinda Allah ya dora musulmi yace su yi na shari'a ta tsaya su yi shi wal ikhlasu lillah sannan kuma da tsantsan ikhlasi ga Allah subhanahu wata'ala fi ibadatihi a cikin ibada in zaka yi ibada ka sa tsantsan ikhlasi menene tsantsan ikhlasi cikin ibada kada ka yi ibadan ka dan wani ya gani kada ka yi ibadan ka dan abiyaka menene gani da ka dan abiyaka wata kila wani zai iya yin sallah a ce ana neman liman a guri kaza sai ce to zan yi limanci amma dai in kun ringa biya na kaza to kaga shi wannan yayi ne dan ayi da a biya shi ba laifi bane ban an ba liman kuɗi a cikin masallaci an sa shi amma shi liman kai yayi limanci kawai dan saboda a biya shi shi ne abin da yake nufi sannan kuma kada yayi dan riya dan mutane su gani su ce kai wannan akwai ilimi gare shi ko kuma mutum a cikin unguwa sai ya ringa kokari yana nuna masa shi na Allah ne ko da kai na Allah ne ba sai ka nuna ba Allah ya san kai na shi to amma kokarin da yake yana nan ɗan unguwa shi na Allah ne so yake gwada masa cewa shi ya yi kowa kusa da Allah kuma ya kamata su ringa girmama shi to kaga wannan shine ake cewa aiki na riya to shi kuma ikhlasi ya sha ban da wannan ikhlasi duk abin da zaka yi ibada ya kasance dan Allah kawai zaka yi shine ikhlasi sai ce wasidqu fi mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam sannan mutum yayi gaskiya wajen biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa menene gaskiya wajen biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya annabi akwai ta ƙarya kenan eh akwai ta ƙarya ta ƙarya ita ce wadda mutum zai zo ce a mu masoya annabi ne kuma da abin da annabi ya mu dole mu bi ba wanda ya sai tare mu sai ka bibiya tiryan tiryan mutum yadda yake sai gani a'a shi ashe wannan abin da ya waɗi ba a cikin zuciyar shi ne ba da annabi zai ce a hannu akan yin abu kaza sai ka gani shine harkon wanda zai je yayi abu bai hannu ba ba gaskiya bane abin da ya faɗi gaskiya tsantsa wajen biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya take shine duk abin da aka samu ya zo a sunna a ganka kana riko da shi 100 bisa 100 sannan kuma in abin da ya shayi hani ne a ganka ka hannu wato cikin abin da yake na hani ka hannu ɗari bisa ɗari muna da sauran mintuna lokacin ya ƙare to kenan nan ya kamata mu tsaya saboda lokaci abin da muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh